za mu fara da isbabun rawi da shabla dan kodin za a tashi a wajen mata alikun ne ko? to shi ne ko wajen mata alikun to bismillah rahman rahim wajen mata alikun ladal buhari wa ma bihin jazun falifti tsari au wahani sam'ihi au wahani sam'in kala usmanu lada وكالة والسمع, والسمع منه فقد أو دون شرعه كقال عائشة أو حسن كقال بعض فتشا أو رأف قد في الزكاة قال داوس قال سمعه ما نالا أو لا بشرعه صحيح ورواه بغير لفظه مقوم بالسواه مثاله في الحزب مثل يذكر عن النبي في الرقى ما ذكروا في مسند عنه رقى في الفاتحة تكريره أفاد عن ذي صالحة أو دون شرعه عن ابن السائب يذكر في الصلاة كركر النبي أو حسن يذكر في البيوء عن عثمان جاء عن مشبوء أو ما رئيف وعليه الأمل وفي الوصايا ما به يمثل وقل جدا فيه ما لا يجبر عن أبي هرر في الصلاة يذكر ولم يجد إلا لدى التيمم في قال ليس في صحيح مسلم wajammata alego yake kawo hadisi mu'allaki wanne ne hadisi mu'allaki shine wanda ake an shafe farkon isnadinsa a misali a buhari ya ce maliku ya rawaito daga ibn shahani kaga ban za a ce buhari ya ga maliku tunda ne maliku ya yi wafati kafin ma a haifi buhari da shekaru goma sha biyar shi yasa in yace maliku ya ce an san akwai wani ko kuma yace ibn shahin ya ruwaito daga matsalan ya ruwaito daga ubaidullah ko kuma yace ibn musayyib ya ruwaito ko yace wani daga tabi'ai kamar da umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan wannan za a ce mu'allaki mutkar dai a farkon isnadi an samu shafewa kuma ko da zuwa ƙarshe ne to irin wannan hadisin shi ake kira mu'allaki to shi buhari ya kawo hadisai mu'allakai suna yana da yawa kwarai malamai suna faɗa ya kawo hadisi kamar dubu ɗaya da ɗari uku da sittin ko da hamsin da tara wanda dukkaninsu mu'allakai ne ma'ana bai faɗi farkon isnadin ba bai faɗi farkon isnadin ba to amma a cikinsu akwai guda dubu ɗaya da ɗari biyu da yake ya faɗi sinadin a wani wajen a wani wajen bai faɗi sinadin ba amma a wani wajen ya faɗi sinadin kamar guda dubu da ɗari biyu kamar ɗari da hamsin da tara su ne ba inda ya faɗi sinadin su hadisai mu'allakai a buhari wanda ba inda ya faɗi sinadin kamar ɗari da hamsin da tara ne to shi yasa wajen mata aliku kawo ta aliki yana da yawa na dal buhari wurin buhari buhari yana yawan kawo hadisai mu'allakai to ma bi hijirin hadisin da buhari ya kawo shi mu'allaki amma ta fuskar yanke kamar yace maliku ya ruwaito kaga ya yanke kenan maliku ya ruwaito ko mishabi ya ruwaito ko ablan umar ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to falihi tsari ɗaya ne daga cikin dalilan da za a faɗa a nan ke sa waye haka ɗaya ne daga dalilan da za sa a faɗa a nan yake haka misali in yana so ya takaita ya ga ba wani dalili na kawo isnadi buhari yakan yawaita hadisi matani ɗaya da isnadai daban-daban akwai hadisin da buhari ya ruwaito shi fiye da isnadi goma fiye da isnadi goma to amma akan samu hadisi wanda gaba ɗaya buhari ya same shi ne da isnadi ɗaya shi yasa yanzu hadisin da ya same shi da isnadi da yawa in zai maimaita a wani wajen sai ya iya maimaita shi amma a kawo wani sabon isnadi me ya ma'ana kawo wannan sabon isnadin dan ƙara ƙarfafa hadisi wannan ya nuna cewa hadisin ya zo ba ta hanya ɗaya ba ta hanya biyu ba ta hanya uku ba ya zo ta hanyoyi da yawa wanda wannan yana ƙara ƙarfafa hadisi to amma akwai hadisai kamar guda ishirin da biyu a buhari wanda gaba ɗaya waɗannan hadisan buhari kansa ya same su ne da isnadi ɗaya to irin wannan hadisai in zai maimaita su so da yawa sai ya kawo su ba tare da isnadi ba saboda ma zai kawo isnadin isnadin dai da ya kawo a wani waje ne shi yasa ba wani karfafa da hadisin zai kara samu da sake kawo isnadin shi yasa sai gwammace bara ya takaita eh bara ya takaita awwahan awwahan sani'in dalili na biyu da kan sa buhari ya kawo hadisi mu'allaqin idan ya zamo an samu rauni na ji a ya zamo hadisin nan wani cikin wanda ta ruwaito bai ji shi daga na sama da shi ba ko ko jin shi kansa buhari yadda ya ji a wajen malamin ba ya ji ba ne sanda malamin yake ba da hadisi a'a a wajen muzakara ne to irin wannan ma ya zo a buhari sai ya faɗe shi mu'allaki tsala usman kamar hadisin cewa usman hassan ya ce حدثنا عون سنا محمد بن سيرين عن ابي هريره قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى وكالته وان يرويته كتاب الوكاله مستمع منه كتلا هو مستمع منه كتلا بيجي حديث با او جنبا ده حديث shi yasa sai ya kawo shi a haka auzu da shar'i wani lokacin buhari yakan kawo hadisi ya ta'alikinsa saboda cewa hadisin ko da yake ingantacce ne amma bai kai sharaɗinsa ba buhari yana da wasu sharuɗa da ya bi a jami'in sahihi nasa wanda ba wai sai hadisi ya cika sharuɗan nan yakan zamo ingantacce ba hadisi ta yi bai cika sharuɗan nan ba amma ingantacce ne ko da a wajen shi buhari ko da a wajen buhari amma dai yin tsarin da ya ɗauka shi ne a duk hadisin da zai kawo a jami'in sahihi nasa sai ya cika wasu shauruka da ƙalar aisha na misali kamar hadisin sai da aisha allah ƙara da gare ta cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan allah a kowane lokaci nasa ba wani lokaci ba wani hali da manzon allah yake ciki da ke hana shi daga ambatan allah wani hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi a jami'in sayi nasa amma shi buhari sai zama sharuɗan da hadisin ya zo da su ba su cika sharuɗan da shi yake bukata ba shi yasa da ya tashi kawo shi sai ya kawo shi mu'allafi au hasan wani lokacin buhari yakan yi ta'alikin hadisi saboda zamowar hadisin ba ingantacce ba ne a'a kyakkyawa ne kyakkyawa ne a iya kafa hujja da shi amma dai ba ingantacce bane ka kala bahazu kamar hadisin bahazu na hakimin an abihi an jaddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ahqqu an yustahaya min Allah ne ya fi cancanta a ce an ji kunya duk wanda zaka ji kunya bai kai a ce ka ji kunya Allah ba fattisha to wannan hadisi kyakkyawa ne masu sunan sun ruwaito shi fattisha ka tsaya ka binciki wannan aure aka tsare wani hadisi wani dalili wani dalili da ke sa buhari ya kawo hadisi wa allabi shine samun rauni a hadisin ta fuskar wani nau'i na inqidari ina misali cin zakati kama hadisin da ya rawaito a kitabun zakati kana dawus dawus ya ce mu'azin jabalin ya ce da mutanen yamma ku kawo min da kayan tufafi ko abin da ya kama da haka ya fi amfani ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da kaza ko kaza da za ku bani a matsayin zakka sab'ahu ma nala to buhari ya kawo wannan hadisin a matsayin mu'allaki bai kawo shi da isnadi ba saboda ne saboda shi kansa dawusu bai ji hadisin daga mu'azun da balin ba dawusu da aka faɗa a asali isnadi nan bai ji hadisin daga wajen mu'azun da balin ba sahabin annabi Allah ya kara yarda a gare shi aula bi sharɗihi sahih ko kuma hadisin ya zamo ingantacce ne amma ba bisa sharuɗarsa ba warawa bi gairi lafzi ya ruwaito shi ba da lafazinsa ba muqawwam bisuwa wanda yake an karfafa shi da wata ruwaya tayo hadisin nan ya zo da fuska biyu wanda wannan fuskar dangane da ma'ana tana tasar waccan fuskar amma ya zamo ɗaya daga fuskokun ba su cika sharuɗan shi buhari ba to ya tashi kawowa sai kawo ɗayan wanda da cika sharuɗan nasa ba a matsayin mu'allaki misaluhu misalin hadisi irin wannan fitiffi hadisin da ya rawaito a kitabin fitiffi a nan abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam shine matulu yuskaru an nabi masanin an ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ruka wanda ya ruwaito shi a babin yin tawaida da fatiha ma zaka rufi musallin an ruka bi fatiha ba su ambaci tawaida cewa da fatiha aka yi ba a cikin shi wanda yake ya inganta a wajen buhari amma a ɗayan wanda yake shi ma ingantacce ne amma bai cika sharuɗan buhari ba an amince cewa an yi tawaidan nan ne da karanta fatiha da kariru da ya kawo shi a haka a fada ya fa'idantar da mu an zai saliha cewa ita ma wannan hanyar ce da aka bayyana cewa an yi tawaidan da fatiha ta cancanta a kafa hujja da ita auduna sharhi wani dalili da yakan sa buhari ke ta'alikin hadisi shine in ya zama hadisin bai cika sharuɗansa ba ina misali hadisin da ya waito da alim sa'idi daga ibn sa'idi yusuf cewa an ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alim sa'idi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam karatu salat yayi karatu a sallah ya karanta suratul mu'min da ya kai ambatan annabi Musa da annabi Harun sai tari ya kama shi wannan ya sa sai ya yi ruku wani hadisin hadisi ne ingantacce musulun ya fi da shi sai dai bai kai karfin sharuɗan buhari ba shi ya sa buhari sai ya kawo shi amma mu'allake awa hasan wani wakacin buhari yakan kawo hadisi mu'allake saboda hadisin ba ingantacce ba ne amma kyakkyawa ne ina misali yusuf fi biyu hadisin cewa yusaru an usman an ambata daga usman ibn affan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ba'ata fakil wa idza ta'ata fakil fakil idan kai zaka siyar to ka tabbata ka auna wa wanda zaka siyarwa ka ai ciniki ba a san yawan abin ba idan kai ne ma ka siya to ka auna ka san yawan abin da ka siya wannan hadisin wato da adam ne ya ruwaito shi dan yau bai dula min jira a wanda gaskiya ne gaskiya ne wato wanda yake magana Usman shi kuma ya ruwaito daga sayyidina Usman aka nan sai ibn Musayyibi ya yi masa mutaba'a ta hanya da Imam Ahmad ya ruwaito hadisi to amma dai wannan hadisi ko da yake tabbatacce ne bai kai sharuɗan Buhari ba bari ma bai kai sharuɗan a ce ingantacce bane shi a kansa sai dai in an dubi yawan isnadin to shi yasa buhari da ya tashi kawo wannan hadisin sai ya kawo shi mu'allaki amma da if wani lokacin abin da yasa buhari yakan kawo hadisi mu'allaki yake ta alikin hadisi saboda hadisin shi a kansa ma da marar rauna ne wa alaihim amal amma kuma ya zamo duk da cewa da rauna ne baki ɗaya malamai na musulunci suna aiki da shi akan samu hadisi wanda ta ko'ina aka bincika isnadinsa a garin rauna ne amma kuma sai a ga dukkan malamai na musulunci sun yi an ke yadda wani malami ne yake faɗa kashmiri wani malamin hadisi babba da aka inda ya ce kanan isnadu li'alla yuhuraja a li'alla yusulada ila dini ma laysa minhu la liyuhuraja min ad-dini ma kana fihi abin da yasa ake cewa a kula da isnadi dan kada a ce za a jingina wa addini abin da ba ruwan addini da shi amma ba wai ana kula da isnadi ba ne dan a fitar daga addini abin da yake tabbatacce ne a addinin yawa shi yasa ka bar wannan hujja ce akan wannan magana ta wannan malami babba misalin wannan magihi masaru abin da ke kawo shi a misalin a nan fil wasaya yana nan a kitabul wasaya inda buhari ya kawo hadisi mu'allaki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa sai an fara biyan bashi sannan za a yi maganar wasiyya idan mutum ya mutu kafin a ce a dubi wasiyyar da ya to sai an fara biyan basussukan da ake binsa wanda in an dubi zahirin qur'ani sai aka cewa kamar za a fara duba wasiyya ne sannan bashi domin ko a ƙur'ani cewa aka yi min ba da wasiyyatin yusi biha audai amma sai zama hadisin nan da ranar rasula sallallahu alaihi wasallam bidai ne kaunar wasiyya ba ta inda ya zo ingantacce amma kuma sai aka samu dukkan malaman musulunci suna aiki da shi ba wani daga cikin malaman musulunci da ya ce in mutum ya mutu sai an fara zartar da wasiyyar da ya yi kafin a ce a biya masa bashi a duk abin da suke kai shi da cewa a fara biya masa bashi sannan abin da ya saura to a cikinsa ne za a zartar da wasiya wato shi din ma a iyaka sulusunsa sai ko in magada suka ce su sun yarda duk wasiya da wanda za su gada ya to a zartar wakalla ji da fi ma lajiban hadisin da bai samu tsoruwa ba mu'allaki a buhari kaɗan ne kwarai ina misali an aje hudun kamar hadisin da ya maito daga abu huraira cewa yusuf an abu hurai an abi huraira ta radiyallahu ta'ala an wato an ambata daga abu huraira Allah kare yadda gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada liman ya ce zai nafila a inda yake tsayuwa don sallar farilla liman in yana so ya nafila to ya fito ya shigo cikin sahu amma sai ya zama inda yake tsayuwa don yi mutane sallah ta farilla wai a nan ma zai nafila saboda wannan kamar ya nuna wani nau'i ne na girman kai yawwa cewa shi ba sanda zai sallah inda sauran mutane suke sallah shi koyaushe sallarsa akwai waje na musamman to wannan hadisi rarrauna ne mu'allaki buhari ya kawo shi mu'allaki to samun irinsa yana da wuya a buhari a ce ya kawo hadisi mu'allaki wanda yake rarrauna ko ta ko'ina wala ne illa da da tayammumi fi sahihi muslim hadisi mu'allaki bai zo ba a jami'u sahihi na imam muslim Allah ya kara da gare shi wanda ba inda ya samu isnadi cikakke sai ko wanda ya ruwaito a kitabu tayammum fi qala laysa a cikin cewa kalan lalasalatu ya ce ya kawo hadisin wato ya shafe tsakaninsa da laifi to wannan hadisin da ya kawo shi mu'allaki a nan ba inda ya kawo masa istinadi shi yasa sai zama hadisi ne wanda yake mu'allaki gaba daya a jami'ar sahi na imam muslim amma bayan shi an samu yan yan hadisai yan kaɗan yan goma sha wanda muslim ya kawo su mu'allakai amma a wani wajen ya kawo istinadin su ko kuma sai ya kawo su da sinadi sannan ya kawo su mu'allakai shi yasa tsarin muslim a nan ya bambanta da tsarin buhari buhari ya yawaita kawo hadisai mu'allakai amma shi muslim hadisi mu'allaki da ya amsa sunan mu'allaki guda ɗaya ne wanda shi a buhari ko haɗari da hamsin da tara ne haɗari da hamsin da tara ne wanda duk sun amsa sunan mu'allakai domin ba inda ya kawo musu sinadi wannan kenan sai in tashi alfayyido wal ƙauye ko?
ta ce to wannan kamar suna ta tasirin ƙwararren kenan wanne? a yau a ta yi bayani ba wai ta ce ba ai ƙwararren bai kawo abin da umumi ba ya kawo dai cewa a fara kula da wasiya a zahiri to amma da an ce au ma ba ya kunta tasiri ai shi kenan yawa ita suna ta yi bayanin ƙwararren